بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من cikin hilyat ɗalib ilm zan mu tashi a safa ta 74 a wannan nuskar dirkin na bakar abu zai da rahimahullahu ta'ala ladubba cikin ladubban ɗalibin ilimi ladabi na 59 ya ce mauƙifuka min muhamman sabakaka matsayinka meye matsayarka game da kuskuren wanda ya gabace ka ka samu wani wanda ya gabace ka ka kaga ya yi kuskure a cikin maganganun shi ko a cikin littattafan shi ko a rubuce-rubucen shi ya ce iza zafirta idan ka yi sa'a bi wahami alimin ka samu kuskure na wani malami ya yi wahami saboda babu wanda zai kasance bai wahami ko ma wane ne shi ga malika na Allah mashi rahama wanda jabalun ne fil hibzu amma ga kurakurai wanda a ilimin hadisi an huddu haka malamin shi al-imam sa'id ibn musayyib haka malamin shi al-imam az-zuhri da sauransu daga kowane yana da wannan kin shi wahami ya ce fala ta farha bihi li haddi anu kada kai farin ciki wai da ka samu hanyar ka ci mutuncin shi ka rika cewa gashi ma kurakuran shi kaza walakin ifraha bihi li tasil mas'ala fa kare kai farin ciki ta bangaren cewa zaka gyara mas'ala kai ka gyara abu fa innal munsifa shi mai adalci ya kadi yajzimu zai zamana ya tabbatar bi annahu ma min imamin babu wani shugaba illa walahu a galadin sai ya kasance yana da galat yin shi wa auham da kurakuran shi ba wanda bai da kurakurai la sai ma almuksiri na minhum balle ma masu yawaita ruwayoyi wanda sun ko ina sun yi rubuce rubuce ko ina sun yi abin nan to sai zamana kurakurai ana samu a cikin maganganun su wannan ɗabi'a ce ta dan adam to wannan in ka samu ka ba kai farin cikin ka samu abincin mutuncin su ba ya ce wa ma yushagibu bi haza farahu bihi li tanaqus kada mutum yayi ta farin ciki da wannan yayi ta bege kuma yana farin ciki a shagabu shine tsananin so wa ya farahu bihi ya rika farin ciki da wannan abu li tanaqus dan ya zubda mutuncin su illa muta'alimun sai malamin bogi wanda zaka gani ya ga cewa dan ya ga wani yayi kuskure cikin baban ilimi yayi ta murna yana nuna kuskuren nashi to shikin ba malami bane dan inda malami ne ya san cewa ilimi ya gada haka nan yuridu an yudibba zukaman fa yuhdisa bihi juzaman yana so ya magance ya magance abin nan mura sai ya maida ta gaba ɗaya ma ta koma a kufe maida ta koma kuturta yana neman magance mura sai ya maida ta ta koma kuturta kenan cutar ya lullumka ba magance ta yayi ba ya ce da'ama haka ne na biyu an haɗain ya ana so ka faɗakar game da kuskuren awwahamin wa ka'ali imamin gumira fi bahar ilmihi wa fadli ko wani wahami da ya abgu ga wani shugaba wanda kuskuren nan wahamin nan nashi ya nutse a cikin tekun ilimin shi da faral da Allah ya bashi lakin la yusiru rahaju alaihi amma kada ka motsar da cin mutuncin shi bi tanaqusu ta wajen zubda darajar shi wal haddi alaihi daidai cin mutuncin shi fa yagtaru bihi man huwa mislahu wani wanda yake kwatankwacin ka ne kai mai yin haka nan sai ya rudu da wannan ya yi ta tunanin cewa ai wanan ma da ake haɗi ga kurakuran shi ga kuskuren shi kurakurai babu wanda bai da su wanda aka gana shi kawai a gyara a mishi addu'a nasattun dafa shubuhati tun kuɗe shubuha la ta ji alƙalbaka kasafin naja ta tare kama ya rudu alaiha kada ka sanya zuciyarka kamar makayi ne da ake ce ma safa naja wanda duk abin da ya faɗo zubuwa yake a ciki fajtanib izaratu shubahi ka nisanci motsar da shubuha wa iraduha ala nafsika kuma ka koro shubha akan ka au gairika ko waninka fa shubahi khaddafa ita shubha mai warcewa ce wal qulubu da'ifa zukatu masu rauni ne wa aksaru man yuhaqi man yulqiha mafi yawancin wanda yake jeho shubha hamalatul hadab shine mai kwashe kwashen itace ko mai dauka yake almuta da amiya masu bid'a fatawaqa'ahum sai su kasance sun hada a ciki kenan kada ya zamana kana bibiyar nasussuka da ayoyi da hadisai na qur'ani kana huddo shubuha abubuwa masu rikitarwa sai ya zamana ka halakar da kanka halakar da wasu na 61 cikin ladubban ɗalibin ilimi ihzarul lahana ka kiyayi lahani ka kiyayi kuskure kurakurai ibta'id anil lahani fil lafz wal katabi ka kiyaye kurakurai cikin lafazinka na karatu wal katabi da rubutu duk abin da zaka yi ka tsaya ka tabbatar da shi ko a rubuce ne ko wajen karanta ne ka zo cikin jama'a zaka karanta wani nasi ko wani hadisi ko ta aya ko wani abu ka riga karanto shi da kurakurai ka shaidin ka da wannan fa inna adamul lahani jalala saboda rishin lahani rishin kuskure shine babbar daraja wa safa'u zauqun kuma tsabtacewa ce abin dandano waqufun ala milahil ma'ani kuma tsayuwa ce akan dadin ma'ana li salamatul mabani saboda maginin ya samu kubuta duk wanda ya kasance wajen jan baki ya abin gakin shi malamai suna cewa idan baki ya yi masa sara fasara mutuwa take duk lokacin da ka kawo baki kana fasu ka karanta shi ba yadda yake ba to fasara gaba ɗaya zai ta juya ba abin da ake nufi ba za a fasara maka shi sai ya zama na abin ya jirkice ma'ana ta sauya kuma kai da kai kuskuren karanta kai ne sababi fa an umar radiyallahu anhu kare ke su ta'allamul arabiya umar ke cewa ku karanci ilimin larabci da nahawuce da sarf da balaga da sauran ilimin muka na larabci fa innaha tazidu fil muru'a suna karawa cikin mutunci suna kara ma malami mutunci wa qad warada an jama'atun min as-salaf annahum kanu yadrubuna awladuhum 'ala lahani ya zo daga jama'a da dama cikin magabata sun kasance suna bugon ɗiyansu akan yin kurakure wajen karatu wajen karanta larabci ko na hadisi ko na maganganun malamai wa sanar da khadibu ana rahabi khadibu ya kawo sanadi zuwa ga rahabi ya ce sami'tu ba da ashabi na yaqulu naji daga cikin wasu malaman mu suna cewa mutanen mu suna cewa idza kataba lahanun idan mai yawan kurakurai yayi rubutu fa kataba an lahanu lahanu akhar wani mai kurakurai ya zo ya rubuta daga daga kurakuran wancan mai kurakuran sara hadisu bil farisiya hadisin sai ya koma farisanci ya zama gwaranci zai zama na ya sun hudda ya sun hudda shi daga larabcin sun maida shi wani yare daban don ya sun kawo kalmar da kwata-kwata babu ita a larabci ya ce wa an shaddal mubarrid mubarrid ya yi wake babban malamin luga ya ce an nahau ya su domin lisanin alkun wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani fa idza aradta min al-ulum ajallaha fa ajallaha minha muqimul alsani ya ce annahau shi ilimin nahau ya su domin lisanin alkani yana shimhuda halshen mai gura-gura wanda ya kasance mai gura-gura ne bai iya furici bai iya nuduki da kyau to in ya siffanta da nahau nahau zai ta mai karmushi da halshen shi wal bar'u tukrimuhu mutum zaka girmama shi ne izalam yalhan in bai kurakure cikin karatu ko ka hudu cikin jama'a kana wata muhadara ko kana karanta wani nasi ko kana karanta wani abu to ka yi ƙoƙarin ka gyara shi matuƙar kana karanta da kurakure kana karanta shi ba yadda yake ba to wannan duk wanda ya ji shi daga nan darajar ka har abada bai maka kallon mutumin kirki bai maka kallon kasan wani abu amma ya ji shi ras babu wata matsala baki yana hutawa ba wani kurakure ba wani kura a cikin shi fa'iza a ratta min al'uluma a jalla ya ce idan kana so mafi girma a cikin ilman muka fa ajalluha to mafi girman minha daga cikin su muqimul alsin wanda zai tsaida maka halshenka ya gyara maka halshenka ya zamana daidai su ilimin nahwu su sarfu su balaga da sauransu wa alaihi akan wannan ne fala ta hafal bi qawli qasim bin mukhairama rahimahullahu ta'ala kada ka shagaltu da magana wancan malami qasim bin mukhairama Allah mashi rahama ta'allumun nahwu awwalu shugulun karanta ilimin nahwu halkon shi shagalta ne wa akhiru ubagin karshen shi zalunci ne wannan magana tashi kada ka ɗauke ta ba haka bane wala bi qawli bishr al-hafi rahimahullah ko kuma kaka shagaltu da magana ta bishr al-hafi sufi rahimahullah ta'ala lamma qila lahu yayin da aka ce mishi ta'allamin nahwa ka karanci ilimin nahwa qala sai ce adillu kuna so in bace qala sai ce qul daraba zaidun amran ka ce zaidu ya bugi amru wajen misalin da suke bugawa qala bishr sai ce ya akhi ya kai dan uwana liba daraba me yasa ya buge shi qala ya ce ya aba nadar ma daraba bai buge shi ba wa inna ma haza asalin wudi a wannan asali ne kawai aka samu ana misali ne na muzaji ne faƙala bishir sai bishir ce haza awwaluhu kazib wannan ilimi ne harkon shi ƙarya ce la haji talifihi wannan buƙatar shi kenan wannan ba itibari da magana shi ba za a yi wannan sufaye ne wanda sufanci ya ratsa su ba a lissahi da magana shi cewa cike yake da misalan da ƙarya ce rahum al-khatib khatib ya rawato cikin iktida'il ilm al-amal na 62 sai al-ijhad al-fikri yin bari na tunani eh zarka kiyayanci al-ijhad shine yin bari wannan zubar da ciki kawai in an ce ajhadatil mar'a da wannan da hababba da radu shine ta zubar da cikin da ke tare da ita al-ijhad al-fikri ma'ana zubar da ciki na tunani na fikira na tunani ihzar al-ijhad al-fikri ka kiyayi zubar da ciki na bari na tunani bi ikhraj al-fikra ka huddo tunani qablan duji kahin ya kahin ya na daga tunani ya zo maka baka tsaya ka tabbata shi baka tabbatar da shi kawai sai ka watsa shi to wannan zai kasance kullun kana tare da kurakurai na 63 al-isra'iliyatul jadida sabbin isra'iliyat ya ce ihzar ka kiyaye isra'iliyat da jadida sabbin isra'iliyat da ake kawowa fi na fasatil mustashriqina a cikin tohi na turawan yamma wanda suka karanci addini min yahudi na yahudawa nasara da nasara fahiya ashaddu nikayatan shi ya yi tsananin rauni wa azamu khadaran ya yi girman khadari min al-isra'ilati qadima gami da isra'iliyanci na can baya fa inna hazihi qad wadaha amruha bi bayan an-nabi sallallahu alaihi minha wancan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana da bayanin shi mawqif da ya kamata matsayin da ya kamata a rike shi wa nashara ulama ulqawli fiha malamai duk sun yada maganganu cikin sha'anin su amma la jadidul mutasarriba ila al-fikr al-islami amma sabon isra'iliya wanda ya shigo cikin tunani na musulunci fi a ƙabi saurar hadariya cikin bayan saura da aka samu ta wayewa wata salul alam ba da hubi ba lokacin da duniya ta zama na ɓangaren ta ya gama da ɓangare ta zama kamar guri ɗaya wa kabahul maddul islami da kuma kuka na abin na samun ƙari na musulunci fa huwa sharrun mahad wannan sharri ne mai tsanani tsantsa wa bala'un mutadaffiq kuma bala'i ne mai tunkuɗa juna وقد أخذ بعض المسلمين أنها سنة yace hakika ma wasu daga cikin musulmai sun ɗauki abin nan sina sun ɗauki gyangyaɗi a cikin sha'anin daga sina madadin ka ce sana ko sunna ko kaza sina shine gyangyaɗi wa khafada janahu laha akharuna wasu kuma sun sassauta hukukin su sun yi sassauci kan abin fa hazar an ta kafiya ka shedin ka ka hada ciki wa al muslimina sharra Allah kiyaye musulmi sharrin ta nan yana yi ina zuwa ka raba shi biyu ko na rubutu ya kare kayan zama da sauran shi nan ya isa na